أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتي وأعرض عن اللذاء وما ليس يعتنى لسانك صن عن جيبة ومنيمة يتي وأعرض يا كي أنواع كقولك عن كل بدكا أبن ما ليس يعتنى باون أبن مهم بابن كل وابا بالبناء للمفعول يعتنى وأعرض عن كل وأعرض عن كل ما لا تهتم به لدينك دون أبدك سم ba wani abu ne mai mahimmanci ba a cikin addininka to ka kau da kai gabarin wannan abun kai au duniyaka ko al'amarin duniya ma wanda ya ga wanda kaga cewa ba bai shafe ka ba to ka rabu da shi bi an ta takallama shine a ganka kana magana ma anta mustaghnin anhu a ganka kana magana da abin da ka wadata da shi ba ruwanka da shi to shine ake saka kau da kai ga duk abin da ka gaba ka da wani bukata a kansa غير محتاج إليه kar a ga kana ta magana kan abin da baka da bukata zuwa gare shi لأنك إن كي هكا مضيع بذلك أوقاتك ka zama ka tozartar da lokutanka kenan an ce ko ka ci ribar lokacinka allati hiya ra'su bida'atika lokacinka shine jari na yan kayayyakinka da kake da su a wannan duniya wa muhasaban wa muhasabun ala amali lisanika kuma ka tuna fa cewa za a maka hisabi bisa ga abin da harshen ka ya aikata wa fil jami'i sagiri man zalati min husni islam al mar'i ya daga kyan musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi mutum ya bar abin da bai shafe shi ba duk wanda kuma ya shagala da abin da bai shafe shi ba to abin da ya shafe shi sai ku buce masa manan shi ta galibi ma la ya'nihi ya futuhu ma ya'nihi haka annabi ce qala al-aziz yace wallazi ya'nihi abin da ya dame ka ko ya shafe ka ma ta'allaka bi darurati hayati shine abin da ya rataya da abin da kake da bukata da shi a rayuwarka fi ma'ashihi a cikin rayuwarsa mimma yashbi'uhu aga kana magana a cikin harkar rayuwa abin da zaka samu ka cika koshi wa yastur auratahu in an gan kana magana a kana magana ne akan tufar da zaka rufe al'aurarka da ita wa yaqifu farjahu in an zama kana magana kana magana ne kan abin da zaka kame farjin ka gabarin zina nuna ma da banda wani wannan da ya karo a kai in an ganka kana magana to a cikin wayannan ne wazihi da wani yin haka ne ya salamu mutum zai kubuta min kulli afatin daga dukkan wani aibi wa sharrin da sharri in baka faɗa ba bare a jika sai unzuru wa fihi ya zo a cikin jami'in sagir manzala ya ce aksarun nasu zunuban wanda ya fi yawan mutane zunubai a ranar kiyama aksaruhum kalaman wanda ya fi yawan surutu fi ma la ya'nihi surutu a cikin abin da bai shafe shi ba wa anil hasani an karɓo ga hasan yace min alamati iradillahi anil abdi ya daga alamar wato kauda kan Allah ga barin bawa an yaji ala shugulahu fi ma la ya'nihi Allah ya gabawa bai da wani abu sai abin da bai shafe shi ba to na Allah ya ba ya baka ya ya kauda kai gabarin ka wa amma malik bin dinar rahimahullahu Allah ya ji amsa yace idza ra'aita qaswatan fi qalbika idan ka ga wata kekashewa a cikin zuciyarka wa wahnan fi badanika ka ga wani rauni a cikin jikinka wa wa hirmanan fi rizqika kaga wato haramta arzikinka baka samu arziki ba fa'alam ka sani bi annaka takallamta bima la ya'nika abin da ya maka wannan kana magana ne cikin abin da bai shafe ka ba sai ja maka sai kashe zuciya ya jawo maka rauni a jikinka ya jawo maka rashin samun arziki ومن كلام salafi yana daga cikin zancen bayin Allah marigaya inda suke cewa man sa'ala duk wanda ya tambayi ko ya roƙi amma la ya'nihi abin da bai shafe shi ba sami'a to zai ji ma la yaftadihi abin da bai so ba zai yarda da shi ba kuwa a gani ko abin da ba za ka ji daɗin sa ba za a gaya maka ورحم الله من قال احتمالا أن يتي الله يجبن ونما لم يليتي لعمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مدلل ألا فيك مما ليس ينفع قوله بقفل شديد حيثما كنت أقفله أقفله يتي لعمرك نارا إلى رأيوك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن باب ونأبو da ka sani wanda ya fi cancanta a wurin wannan abun min lisanin kamar kiyaye harshe mudallili kare zama ana ta sakin harshe babu abin da ya fi kamata a kiyaye haƙƙinsa kamar sawa harshe takunkumi alafika wato da ka sake shi bisa a cikin bakinka min ma laysa yanfa'u ka saki harshenka a cikin abin da bai da amfani ka gani ko magana da zaka faɗa da harshenka ya zama ba da dauna amfani biƙofulin wato ka kiyaye shi ka rufe wannan harkar naka da wani makulli shadidin makullin kuma mai ƙarfi matsananci haisu ma kunta akfal yadda ya zama ka sa harshen ka wato ka rufe shi da ɗan makulli ya zo a cikin ihya'u قال أبو ذر أبو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ألا أعلمك بعمل أبو ذر kana faɗa maka wani aiki ba khafifin alal badani abu ne mai sauƙi ga jiki saqilun fil mizani amma yana sa ma'auninka ranar kiyama ya nauyi qultu sai Abu Dharr yace nace eh ya manzon Allah a bani labari kala sai manzon Allah ce da Abu Dharr huwa sumtu kawaici kawaici abu ne mai sauƙi kuma mai nauyi mizani ranar kiyama wa husnul khuluqi hakanan kyawawan ɗabi'o'i kuma suna abu ne mai sauƙi kuma suna nauye ma'auni ranar kiyama wa tarku ma la ya'nika barin abin da bai shafe ka ba abu ne mai sauƙi kuma yana nauye mizani a ranar kiyama wa qala mujahid yace samitu ibnu abbas ya qulu naji abdullahi dan abbas yana cewa khamsun abubuwa guda biyar لهي أحب إلي من الدحم الموقوفة والله يا في من راقمي وانديك كي وتتي وانداك قريش أنا تتوى أبان أبو وابو دا بير إنا سنفي من إرم وانا راقمي دا أكا قريش أكا أكا mai wato aka tsare shi aka kewata shi na farko la ta takallam fi ma la ya'ni ka kar kai magana cikin abin da bai shafe ka ba فإنه فضل كغرش مغنى تنها أبن لم يسافيك وانا وتفرلاتي ولا آمن عليك وذرك كرك أمن تيد ذنبك قومي ذنبي قومي أنقنت ذنبي كرك أمن تنشيك عيكتا ولا تتكلم فيما يعنيك kai abin da ya shafe kama kar kai magana a ciki hatta ta ji da lahu mawdi'an sai ka samu wurin da ya kamata ka yi maganar فإنه أبن ليس رب متكلم ديوا مي مغنى في أمر على مرن لا يعنيه يشافيه قد وضعه ينا إيا مغنى في غير موضعه أئن بكما تي مغنى با فأنتا سيك جوات يا أيبنتا ولا تمار حليما ولا سفيها كرك جاية دمي جوريا من حقوري كي واوا ما كرك دمي جاية دشي فإن الحليمة idan mai juriya ko mai haƙuri ka dinga jayayya da shi ya ƙale ka sai ya zama yana ƙinka wastafiha wawa in kana yawan jayayya da shi shi kuma yu'zi ka sai ya cutar da kai wadkur haka abin da ake so ka dinga ambatan dan uwanka idza gaba an ka asar da bainan ka ambace shi bima tuhibbu an yadhkuraka bihi an yadhkuraka bihi da irin abin da kai ma kana so ya ambace ka da shi ka ambace shi da kyakkyawan abu kamar inda kai ba kana so ya ambace ka da kyakkyawan abu wa afihi bima tuhibbu an ya'fiyaka anhu kuma kai masa rangwame da irin yadda kai ma kace so ya maka rangwame wa amin akhaka kai ma kai wa dan uwanka mu'amala bima tuhibbu bima tuhibbu an yu'amilaka bihi da irin yadda kace so ya maka mu'amala kana so dan uwanka ko abokinka ya maka mu'amala kyakkyawa to kai ma kai masa mu'amala kyakkyawa lima tuhibbu aha wa amal ala amali kaga ne ala amali rajulin ya'lamu annahu mujazi in za ka yi aiki ka yi aiki irin aikin mutumin da ya san za fa a yi masa sakamako akan wannan aikin da ya yi ka gani kaga kai aiki mai kyau kenan tunda ka san za a saka maka da abu mai kyau bil ihsani wanda yake za a saka masa da kyautatawa ma'ahuzun bil ihtirami kuma za a iya kama shi da laifi to haka sai ka san irin aikin da za ka yi in kai aiki kyakkyawa ka san za a saka maka da kyakkyawa in kai aiki mummuna ka san fatewa za a saka maka da mummuna wa qila aha lil qumana an ce da masu annabi luqmanu cewa ma hikimatuka an ce luqman al-hakim shi luqman mutum ne mai hikima ta aka ce shin wai ne wannan hikimar ta ka da ake cewa kai mai hikima ne qala sai luqman al-hakim yace la as'alu amma kufitu wala atakallamu ma la ya'nini la as'alu ba za ka ga ina tambaya amma kufitu ga abin da an an gamsar da ni ba an wadatar da ni ba duk abin da na wadatu da shi ba za ka ga ina kuma tambaya ba ko roƙo akan sa ba kuma ba za ka ga ina tsora wa kaina abin da bai shafe ni ba to wannan shine isa ake cewa mai hikima wa qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar Allah ya dade shi yace la tata'arrab kada ka bujirar da kanka lima la ya'ani ka da abin da bai shafe ka ba wa atazir aduwaka wa atazil aduwaka ka guje wa abokin gabanka maƙiyanka wa hazar sadiqaka min alqawmi kai abokin kama daga cikin mutane shi ma ka kiyaye shi illa al'amin sai wanda yake amintacce daga cikin abokan wala amina ba wani ne ku amintaccen ba illa ma khashi Allah ta'ala sai ne tsoron Allah gani ko duk wani ba abokin ka ba mai tsoron Allah ba to ka kiyaye shi intaha unzuru wa fi al-uhud wal mawasiq yace ukhiz alaina al-uhud an qala qawra garemu alla numakkina ikhwanana kada mu tabbatar da ƴan uwanmu fil jilu min al julus daga zama fi majalis al qil wa qali a wurin da ake tece ku ce kar mu dinga tabbatar da ƴan uwan ma'ana ƴan uwanmu mu ga musu daina zaman zama wurin da ake ta yawan tece ku ce wal khawd fi uyubin nas mu hana su zama a wurin da ake tattauna aibobin mutane والطعن فيما فيما والله الولاة من القضاء والعمراء محناsu su daina soke-soke ga wanda aka ba wa jagoranci ko shugabanci kamar alƙalai da sarakuna da muƙaddamai da waninsu in na san irin wannan wurin an zauna ba abin da ake sai maganganun banza a kansu to mu nisanta da ƴan uwanmu daga zama irin wannan wurare ha za a ce wannan idza kana al-julusu adal mazabili idan inda ake zaune ya zama a wajen juji ake zaune fa kaifa bi dulusihim li zikrin fil masajid li zikrin fil masajidi kaga nake wal jawami'i wal qur'ani yutla fihi a wurin banza an hana kar mu zauna a wurin wuri ma ba ba karkakken wuri ba ba muhimmin wuri ba dan wannan wurin yayi daidai da juji ko bola to yaya kuma a ce mu zauna a wurin da ake ambatan Allah kamar masallaci masallatai na ungoyi ko masallatan juma'a ko wurin da ake karanta alkur'ani a ce kuma nan za a zauna dinga aibata irin wa'ancan mutane qubatu ko umara'u ko muqaddamin wa ghairihim to yaya kuma a irin wannan wuri kaga irin wannan wuri shi ya kamata ma a nisan ta kenan yutla fiha wanda ake karanta alkur'ani a ciki la yasgi ahadun minhum ilaihi wanda wani baya karkata daga cikin su zuwa ga zuwa gare shi wato ko a ma'ana dai kowane ma wuri ne ko wulakantaccen wuri ne in dai da za a ta maganganu akan mutane ne mun nisance shi bare kuma wurin da yake madaukaki kamar irin masallatai da zawiyoyi inta wa fil jawahiri ya ba cikin jawahiru shehu da ne ce waya hafazu muridi ya kiyaye ya ani sayyidana radiyallahu anhu abin da yake nufi shi wajen Allah ya dade shi ya dade mu saboda shi sai yace muridi ya kiyaye jawarihu ya kiyaye gabansa min ma na Allahu anhu ga duk abin da Allah ya hana shi fa ya'ridu anil lagwi ma la ya'ni ya'ni mutum ya kauda kai ga abin da yake zancen banza ne da abin da bai shafe ka ba ويكون عنه لسانه مريدي يكيا يهرشنسا wala yasma'ul batila kada ya dinga sauraron maganganun banza wala yaqdiru ahadun an yadhkurahu bima an yadhkurahu bima hadarihi wato wani ya zama ba zai bai da iko ya ambaci wani a sanda yake nan ba bakin man ne dai ba zuba bakin man ba ne an zuba baƙi man ne ɗauki to yana buƙatar jiyo ne yawa ina yana buƙatar jiyo ne yace wa inna qata ahadun bi manhiyin idan wani a irin wannan zama yayi magana da abin da aka hana ayi magana ayi magana raddahu lis sawabi to sai mun sai ka dawo da shi ta ce a a wannan magana da ka faɗa ba haka ya kamata ba haka aka ce ayi ba la mahalata ba makawa ka'inan ma kana kowaye ko ya faɗa abin da yayi magana abin da aka hana sai ka dawo da shi ka ce a ba haka aka ce ayi ba la ya ta zalu fi zalika kada mutum ya sassauci a cikin wannan ya hazaru an algibati shi wata jane ce muridi ya ji tsoro fa daga barin yi da mutane gaya ta haziri matuƙar wato tsoro wayan furu an haya gudu daga barin yi da mutane kullar tanfiri dukkan gudu wai zukuru har ma man shi wata jane kan faɗan mawar da fi zalika abin da ya zo a cikin yin giba min ayatin na daga ayoyi au hadisin ko kuma ya kawo wani hadisi wanda yake magana kan giba ya nabu fi zalika ya yawaita magana a cikin wannan mubalagatan fi tankiri dan yana so ya kai matuƙa a kin yi da mutane din in yayi sai shi da ne kawo hadisai ko ayoyin da suke magana akan wato atima ta giba intaha وفي يابا تكن جواهر وكان رضي الله عنه شهد جان الله يدد شياض ما يكره كثرة الكلام ينا كن يوم مغنى شديد التحفظ من الجيبة ينا أنا ننكيا يوا قبر واتهيد متاني والنميمة دا النميمة والحوض da kutsawa fi ma la ya'ani ga abin da bai shafe ka ba intaha lisanaka sun malai ce ka kiyaye harshenka min sanahu ai hafizahu ya kiyaye shi iz la shay'a min al-a'dha'i a'sa'a al-insani min al-lisan a cikin gaban dan adam duka babu wata gaba da tafi saban Allah kamar harshe fa innahu la ta'aba fi itlaqihi ka saki harshe ba wani wuya bane wala mu'nata fi tahrikihi motsa harshe ba wani nauyi bane wa qad tasala al-khalqu za a ga halitta mutane sun yi sassauci fil ihtirazi da kiyayewa an afati ga aibobin harshe wa ga wa'ilihi da abubuwan da harshe harshe ke halaka mutane su halaka mutane suna sassauci akan wani wanda wa azamu alati shaytani harshe shine babban wato wani wani wani ka wani ala wani makami na shaytan fi istighwal insani wanda yake amfani da shi wajen halakar da mutum وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه يا رويته لقبابا فقال يتي قلت يا رسول الله ناتي يا من ذا الله أخبرني عن الإسلام بان لاباري منين مسلم تيني كبان لاباري بعمر da lamarin da la as'alu anhu ahadan ba'daka ka bani bayanan da bazan ƙara tambaye wani bayan ka ba me musulunci ne kai mun bayanan da bazan ƙara tambaye wani ba bayan wannan na gamsu Ƙala sai manzon Allah ya ce da shi qul amantu billahi kace na ba da gaskiya ga Allah da Allah sun mastaqim sannan sai ka daidaita ƙala sai ce sai shi wato Sufyan din ce an abi din ce qultu fa ma atqa to me yafi me yafi a cikin me yafi zama na fi kiyayewa fa'au ma'a da yadihi sai manzo Allah ya nuni da hannunsa ilal lisani zuwa ga harshen sa ki kaga wannan shi za ka fi kiyayewa وعن أبي وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن كوكب عبد الله بن مسعود الله يدلش أنه كان على الصفا يلبي يا هود صفا ينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك أذنكو إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا هود صفا ينا تلبية ويقول سأكدينة يا لساني يا حرفنا قل خيرا كفتا عن خيري إن كفتا عن خيري تغنم ذاك تريبا واسقط حرفنا كيشرو عن شر جبر فإن شر تسلم ذاك كبتا من قبل أن من قبل أن أن تندم ثم بكين داما با إن كيشرو ذاك تريبا ذاك نقول in ka faɗa alkhairi za ka ci riba in kai shiru ka kubuta in ba ba haka ba wata ran za ka zo kai nadama da abin da ka faɗa faƙila lahu sai aka ce da abdullahi bin mas'ud a hadha shay'un taquluhu ah kai yanzu kana du kana talbiya kuma abin da zaka dinga faɗa kenan aw shay'un sami'tahu ko kuma a'a kai abin da kaji ake faɗa kenan an zo ana ana safa da marwa faqala sai ya ce la a'a bal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'a na ji dai annabi ya kula yana cewa ne inna akthara khataya ibn adama fi lisanihi mafi yawan kurakuran da dan adam yake yi yana fitowa ne daga harshen sa to da haka ni kuma nake nake wa harshe na gargadi wa qala ibn umar abdullahi dan umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah sallallahu alaihi wasallama yace man kaffa lisanahu wanda ya kame harshensa fatar Allah auratahu Allah zai suturta al'aurarsa wa man malaka ghadabahu wanda ya mallaki fushinsa wa qahu Allah azabahu Allah zai kiyaye shi daga azabarsa wa man ikazar ila Allah wanda kuma ya kafa hanzari zuwa ga Allah qabila Allah uzrahu Allah zai karɓi uzurinsa وروي عن رويته أن معاذ بن جبل معاذ بن جبل قال يا رسول الله يا من الله أوصني كيما وصيا قال كيما الله يتيدا معاذ بن جبل اعبد الله كبوتا والله كأنك تراه كما ذاك كان هذا الله وأد نفسك في الموتى كل كدن إرجع كان كان لك تجمع متتو وإن شئت إن كما كاسو an ba'atuka bima huwa amlaku laka in ka so kuma bayan wannan da na gaya maka zan baka labari da abin da yafi yafi kyau ka fi mallaka sami haza kullihi daga wannan abu da na faɗa ka bauta Allah kamar kana ganin sa ya za a ce mai mutum ya kadara ya gani a ce ga Allah a gaban ka kana mai ibada ka san ko ai kyautu ta ibada ai ko za a yi ta da kyau ba wasa to in zaka ibada kai kamar gaban Allah kake kuma kullum ka dinga ganin kai ai matacce ne kawai ka cire wani dogon buri sai ce bana ba ka labarin a wanda ya fi kyau kafin mallaka ba fiye da wannan da na faɗa maka wa share bi yadihi ila lisanihi sai manzo Allah ya nune da hannunsa zuwa ga harshen da kaga wannan ka mallaki wannan kuma bayan wannan abin na gaya maka unzur aha yace an ihya zo a cikin ihya unzurul ihya ka duba cikin littafin ihya wan abi bakar radiyallahu anhu an kabo ga abubakar Allah ya dade shi annahu qala yace lisani sab'un kaga harshe na kaman namun daji yake a wuri na in in atlaqtuhu in na saki harshe na akalani cinye ne zai kamar yadda kasan namun daji in sai gamu da kai cinye ka zasu wa anhu an karɓo ga sayyidina abubakar Allah ya da shi ita hadha allazi awradani almawarida wannan shine ya kai ni duk wani wuri da naje inna rasulullah inna rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa li laysa shay'un min aljasadi kai a cikin jiki duka babu wani abu illa yasku ila Allah lisana ala hiddatihi kowane gaba da ke jikinka sai ta kai ƙara harshe da ke jikinka bisa kowane kowane ɗaya daga cikin gaɓoɓinka sai ya kai ƙara harshe a wurin Allah saboda harshen shine zai jefa sauran sauran gaɓoɓin zuwa ga inda ya jasu a gani ko wa fi aljami'i sagiri idza asbaha ibnu adama idan dan adam ya gari fa innal a'dha kullaha gabbai gaba ɗaya a tukaffiru lisana wato tana butulcewa harshe fata ƙulu sai ta ce da harshe ittaqillaha fina kai ka ji tsoron Allah cikin lamarin mu a gare mu kar ka je ka jefa mu inda bai kamata ba fa inna ma nahnu bika dan mu sauran gabbai muna tare da kai fa in istaqamta kai harshe in ka daidaita istaqamna mu ma sai mu daidaita wa in iwajadta harshe in ka karkata kuma an iwajadna mu ma karkata za mu yi saura ka ji tsoron Allah a cikin mu karka samu karkata wa fihi ya zo a cikin jami'in sagir manzo Allah ya ce inna Allah inna Allah inda lisani kulli qa'ilin Allah yana nan a wurin harshen dukkan wani ne magana falyattaqillaha abdun bawa don haka ji tsoron Allah ga abu harshensa ولينظر حاب ولينظر ولينظر حابس لساني ولينظر حابس لساني عن الكلام saboda haka ya duba wato ya tsare harshen sa gabarin maganganu na banza li'annahu yufdi dan harshe yana kai bi sahibihi dan uwansa ila abokinsa ila khusran zuwa ga tabewa saboda haka ka kiyaye harshen ka dan harshen ka shine kai ka zuwa ga tabewa وفيه يابا cikin jami'in sagir manzo Allah ce duba liman malaka lisanahu farin ciki ya tabbata ga wanda ya mallaki harshen sa wa wasa'ahu baituhu farin ciki ya tabbata ga wanda gidansa ya wadace shi wato mai ya zaman sa a gida kuma ya kamu bakin sa to duba an ce wani wadun fil janna wa baka ala khati'atihi farin ciki ya tabbata ga wanda ya kuka kan zunubansa da yayi ورحم الله من قال جاء الله يجب أن ونمالمي ليته يموت الفتى من أثرة من لسانه وليس يموت المرء من أثرة الرجل فأثرته من فيه ترمي برأسه وأثرته بالرجل تبرع على محلي إتي يموت الفتى ديوى ذهب ثوري يموت من أثرة min asratin min lisanihi saboda wani tuntube da yayi da harshensa sai ya kai a kashe shi harshensa zai tuntube ya faɗi wani abu da harshe wannan abin da ya faɗa sai kaga ya kai an je an kashe shi wallahi sai mutul maru amma ba za ka ga mutum ya mutu min asratin rijli saboda tuntube da yayi da kafa ba kare kana tafiya kai tuntube da kafa ba duk wanda ya tuntube ne in dai ba abin ya zo na ajali ajali ne ya zo da shine wannan sababi ba ba duk tuntuɓe za a yi a mutu ba amma tuntuɓen harshe da yawa yakan sa a kashe mutum fa asratuhu kaga tuntuɓen saurayi min fihi na bakinsa tarmi bi ra'sihi yana iya jefar da kansa yasa a sare kansa wa asratuhu bi rijli amma tuntuɓen saurayi da kafa tabara shi iyaka da ya ji ciwo warkewa zai yi alama hali sannu sannu wata sai ga ciwon ya warke amma harshe ko in ya tuntuɓe sai ya kai ga kisa ومن قال ما ليت الله يجب أن ما لم يلت أمسك لسانك أيها الإنسان ها ليد ليدلدنك إنه ثعبان كم في المنابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان شجعان وقال وما ليت أمسك لسانك كامي هرشنك أيها الإنسان يا كي ونمتم layaldadannaka wallahi harshen nan zai iya sararka kamar inda maciji ke saran mutum innahu su'banu barin faɗa masa ga harshe shi ma maciji ne fa yana sara kam fil manabiri min qatil lisanihi da yawa wanda aka kashe shi saboda abin da ya faɗa akan mimbari ya zazzagi sarakuna ko ya zazzagi masu mulki in bai wasa ba sai ga an kama shi an ɗaure ƙarshe ko a kashe shi ma ko kuma a ɗaure shi rai da rai kana tahabu tahabu da ƙa'ahu shuju'anu da yawa za ka ga wanda suke masu sadaukantaka suna jin tsoron gamuwa da shi saboda sharrin bakinsa ya iya magana a mambari wa man qala ihtimala yace Allah ya dukan wani malami da yace sunil irda wa bazal kullu malin malakahu fa inna ibtizal al mal lil 'irdi aswanu ولا تطلق منك اللسان بسوءة فإنك عورات وللناس ألسن وعينيك وعي وعينك إن أحدث إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين wani kuma yace sunil qasunil irda ka kiyaye mutuncinka ya kai dan uwa wabzal kulla malin malaktahu duk wata dukiya da ka mallaka ka ɗauka ka bayar da ita dan Allah fa inna ibtizalal mali kaga ba da yawan dukiya lil irni aswanu tana kiyaye mutunci wala tudliq min kallisana bisu'in kada ka saki harshenka da faɗin munanan abubuwa fa'in daka auratun ka tuna fa kai ma kana da irin naka aibobi walin nasu alsunu su ma mutane suna da harshe in ka san abin da zaka faɗa to baka san abin da za a amsa maka ba za a baka amsa ba wa ainaka kaga idanunka in ahadat ilayka ma'ayiban idan ta nuna maka aibobin mutane ma'ayiban liqaumin idan idanunka ya nuna maka cewa mutane masu aibi ne wannan mai aibi ne wancan mai aibi ne to wa qul ya ayinu kai dan uwa ka faɗa wa idanun naka lin nasi a ayunu su ma mutane ba suna da idanuwa abinda ka hango na aibin su ma za su iya hango naka aibin wa man qala Allah ya ji kan wani malami yace la amruka inna fi zambi la shughlan linafsi min zunubin bay min zunubi bani umayya على ردي حسابهم إليه تراها علم ذلك لا إليه فليس بضاعر ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لديه اتلا أمرك نارا إذا رأيوك إن, إن في ذنبي لشغلا لنفسي حقيقة أقوي أيكي أتكن ذنبي ga kaina da na aikata an zano bi bani umayya wanda ina ganin abinda banu umayya suka aikata na zunubi na zunubai bai kai zunubi na ba ala raddi hisabuhum ilaihi hisabun wannan zunubin nawa da nayi a wurin ubangiji na yake tanaha ya ya nisanta ilma zalika sanin wannan ya tike zuwa gare shi la ilaihi ba zuwa gare shi ba ko shi wanda ya magana abin falaisa bi da'irin ma qad atawuhu abinda suka aikata bai zama koyayye ba a wurin sa ina nan a cikin ilimin sa idza mallahu aslaha ma ladaihi in dai Allah madaukakin sarki ya zama bai gyara abin da ke wurin sa ba to zai je game da sakamako da hisabi abin akan abin da ya faɗa wa man qala ita Allah ya ji dan wani malami shi ma da yace wa kam wa kam min wa kam fatihin abwaaba sharrin li nafsihi إذا لم يكن قفل على ما فيه مقفل وكم فاتهم ديوا ميبوء أبواب شر لنفسه ميبوء قفوب شر لكنسا إذا لم يكن قفل إذا باب ونمكلي لذي رفع ونقوبوب على فيه أباكنسا على فيه مقفل إن باب ونم وتأبن رفع أباكنسا ديوا إن بك رفع حرشا كبا بك سامي تكون كمي to harshenka za ka buɗe masa ƙofofin sharri kuma zuwa gare ka sharrin zai koma wa an sayyidina Umar radiyallahu anhu an karbo ga sayyidina Umar Allah ya ji da shi qala li ba'd ihwanihi ya faɗa wasu daga cikin yan uwansa yace usi ka fi sittati ashiya'a ina maka wasiya da abubuwa guda shida idza aratta in kana so an taqa fi ahadin ka fada cikin mutuncin wani wata zummuhu ka zarge shi fa zanni nafsaka to ka fara da zargin kanka fa innaka la ta'lamu ahadan akthara uyuban minha kai a wurinka ka tabbatar da cewa nafsunka babu wanda ya fita yawan aibi abin ka aibata wani to ka fara aibin kanka wa in aratta an tu'adi ahadan dan kana so kai gaba da wani ko ka ki wani fa adil batna ka fara ƙiyayya da cikinka falaisa laka aduwun a'da minha ba wani wanda yake mafi mafi zama maƙiyinka irin cikinka wa in aratta an tahmada ahadan in kana so ka yabi wani kuma fa hamdillah ka gode wa Allah falaisa ahadun akthara minhu minnatan alayka babu wani wanda yafi yafi Allah yawan yi maka baiwa wa alqafa bika minhu ba wanda yafi Allah lutufi akan ka akan wani zudufin Allah ya fi na kowa a kanka wato ni'imar da Allah ya maka ya tafi tafi kowace ni'ima da wani ya maka wa in aratta an tatruka shay'an in kana so kuma ka bar wani abu ne fa turki duniya to farko ka fara barin duniya fa innaka kai in taraktaha in ka bar duniya fa innaka mahadun mahmudun to ka zama abin yabo wa illa in baka bar duniya ba tarakta ta ita za ta baka wa anta mazmumun kana abin zargi wa in aratta an tasta'idda li shay'in kana so kai tattali ka shirya dan wani abu kuma to fasta'id lil maut kai wa mutuwa tattali fa innaka haqiqa kai in lam tasta'id lahum baka shirya wa mutuwa ba halla bika al khusran wan nadamatu da hasara da nadama ita ce za ta za ta sauka gare ka wa in arata an tatluba shay'an kuma kana so ka nemi wani abu ne fatlubul akhirata ka nemi lahira walasta tanaluha lahira fa ba za ka same ta ba illa bi an illa bi an tatlubaha sai ka neme ta fa sannan za ka same ta to alhamdulillah fatiha salatul fatih إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صلى على سيدنا محمد الفاتح وعلى آله وقدره مجال الغيب وأمر بكره الحمد لله hadiya mu dai zawiya ma su giri suna sun yi dubu saba'in jariya ma tsahiru marin da suna sun yi dubu saba'in sun aiko da alkata sai ake sai da sai da hafsa ko dubu ɗari da takwas ta Allah saka musu a kai Allah biya wani bukatun mu gaba ki da barka na da da zamu tsara Allah ba mu lafiya Allah ba mu zama lafiya barka na sallallahu alaihi fatih salatul fatih
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هذه إلى صراطك المستقيم ولا هذه أغلقنا من بيت صلاة تنفع لنا بها يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخرج من أصحاب ربك الحمد لله